أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yan uwa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magarba da isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha bakwai ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana 1444 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyar na shekara 2023 miladiya insha Allah bayan hutun azumi da aka yi to yau za mu ci gaba da karatukanmu da muka saba darasinmu a wannan littafi mai albarka littafin risala na abu zai da wani littafi da yake karantar da mu al'amuranmu na addinin musulunci hukumce-hukumce na shari'ar musulunci mun tsaya a babi na tara kafin mu she hutu yanzu kuma za mu tashi babi na goma ko shi ne babu siffatul amal fi salawatul wa furuda wa ma yattasilu biha minan nawafil wa sunan babu da yake bayani akan siffar aiki a cikin salloli na faradi babban aiki wannan babi ne mai mahimmanci mazanmu da mata mu yi ƙoƙari kenan mu saurari wannan babi mu dan mu gyara sallar domin sallah tana da mahimmanci ƙwarai da gaske wa ma yattasilu biha min an-nawafil wa sunan da kuma bayani abinda yake saduwa da ita ko ake hadawa da ita na daga nafilfili da kuma sunnoni insha Allah kenan wannan babi na goma zai bayani akan siffar aiki ma'ana yadda ake yin sallah insha Allah a karance a bisa tafarkin mazhabin ta Imam Malik bin Anas Allah kara masa yarda kuma wannan shine darasi na goma sha uku da muka fara kenan babi na goma darasi na goma sha uku insha Allah to sai a diba mu shi mala ya ce wal ihramu fi sala da farko ita dai sallah ba a yin ta sai an yi harama domin wannan harama a cikin sallah farali ne wajibi ne tilas ne hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa miftahu salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir وتحليلها التسليم mabudin sallah shine tsarki da mutum ya ji yayi tsarki yayi arwalla to yanzu ya bude sallah ya sa makulli ya bude wata harimuha abinda yake haramta magana da duk wani aikace-aikace yanzu kawai mutum ya koma ga ubangijinsa shi ne attakabiru kabbara da mutum ya yi kabbarar harama to saboda haka yanzu komi duka tunaninka da nutsuwarka da tsoron allah ka gabaki daya koma ga mahalicinka ta tsaya a gaban ubangijinka kamar yadda makaranta a baya malami adari yana ce almusalli na shi rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa ne fa alaihi an ya ta'ahaba bi zalika saboda haka ya kamata a ce mutum yayi shirin ganawa da ubangiji kamar yadda ka san zaka yi shirin ganawa da gwamna ko minista ko shugaban kasa to wannan wanda ya fi su ne gabaki da rabbus samawati wal ardi a duk lokacin da ka zo sallah ko ke zo sallah to kin zo ganawa ne da mahalicinki kuma a lokacin ubangiji ya ce saltu da ki roƙi da abin da ke so kuma za a baki ko roƙi da abin da ke so za a baka to saboda haka tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim kuma yanzu abin da yake halatta a yi magana a shiga wasu harkoki kuma shi da sallama da kaci assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to yanzu kuma shi ne halatta yanzu kuma ka yi magana ka yi komi to saboda haka sai malai ce to me ake ce ma ihrami yace to wal ihram fi salati an taqula Allahu akbar harama sallah alama kenan yanzu ka shiga gana da ubangijinka babu wata magana babu wani tsotsa soje kurce kurce da wani aikace aikace duka yanzu gab yadda ka san soja ya sara ya yi concentrate to haka ake so mai sallah ka yi konsantire a gaban ubangijinka mahalicinka haka ake son ki baiwar Allah ki yi konsantire ki tsaya tak a gaban ubangijinki yanzu duk ki nemo ka tattaro hankalinki ga baki da da nutsuwarki da nutsuwarka ga ubangijinka mahalicinka makaɗecinka rabbu samawati wal arati to shine a lokacin sai ka ce Allahu akbar da ka ce allahu akbar to yanzu shi kenan komi an haramta maka yanzu kuma sai mu yanzu ganawa kake da mahalicci ba magana ba komi la yujzi ghayru hazihil kalma duk wata kalma da mutum zai faɗa wajen shiga sallah to in ba wannan kalma ta faɗa ba kai asara banza komi iya jin larabcinka komi iya grammar ɗinka na kasan nahau kasan mandili kasan adab kasan balaga kasan kaza kaza kaza da sauransu ka iya larauci to bari akwai kalma da take daidai da Allahu akbar kamar ka ce Allahu a'azam ko Allahu a'ala ko Allahu ajal kalin duk waɗannan kalmomi da suke nuna girman Allah subhanahu wataala to ko ka faɗe su duk wanda ya faɗe su to bai yi ba baka shiga sallah ba kada'an wannan da Allahu akbar da ita ake shiga sallah shi yasa ya malace wala yajizu ghayra hazil kalma ba abin da yake isarwa da mutum face wannan kalma wa tarfa'u yadayka haswa mankibaika aw duna zalika to yanzu an shiga sallah ka shiga gana da mahallincinka ka ce Allahu akbar to wajen kabbarar yaya aɗaya wajen ɗaga hannayen yanzu kenan ka ce allahu akbar ka shiga gana da ubangiji an haramta maka duk wata magana yanzu ne tsakaninka ne da ubangijinka to wajen ɗaga hannun yaya ake to shi ne ce watar fa'u ya dai ka hazuwa manke bai ka ana ɗaga hannu daidai da ka faɗakka audu da zalika ko ƙasa da haka mana ko daidai da kunne ko daidai da kafara mana ka ɗaga hannayenka ka daidaita su da kunnuwanka ko kuma ka sauko su ƙasa ka daidaita su daidai da kafaɗarka to wannan haka ake gabara ba mutum ya ɗaga hannu ba haka yadda ya ga dama a shekarar gabbarar ma ɗaga hannun ma shari'a ta ƙayyade mana yadda mutum ya kamata yi sun matakarau to yanzu bayan ka yi kabara ka daga hannu yanzu kuma sai karatu ba kuma ake ba karatu ake yi faɗin kun tafi subuhi yanzu idan a cikin sallar asuba ne ma'ana sallar asuba ce zaka yi ƙara'a ta shaharan sai ka karanta a bayyane bi ummul qur'an ka karanta uwar alqur'ani wacce ce uwar alqur'ani ita ce fatiha fatihatul kitabi wanda tana da sunaye da yawa saba'ul masani duka waɗannan sunayen da ne la tastaftih bi bismillahir rahmanir rahim to a mazhabar malikiya anan kaga sai suka ce to amma ba a bude sallah da bismillahir rahmanir rahim bi ummul qur'ani a wajen karatun alqur'ani uwar alqur'ani fatiha wala fi suratu ko kuma wajen sura allati ba'daha wa take bayan ta fa iza qulta kenan anan mazhabar malikiya sun ture yin addu'ar bude sallah sun ture yin bismillah ta'awuzi da basmala ina ba ta amfanta amma to wannan ba hujja wani hujja ta su mata da ƙarfi domin ya tabbata a sunna idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabbara to saboda haka sai yi ta'awuzi a asirce ba a bayyanawa ya yi bismillah a asirce ba a bayyanawa sa'annan kuma ya yi addu'ar buɗe sallah ina fata fahimta to wannan nasi ya tabbata ƙarara manzo Allah sallallahu yana da cin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen sallah kenan anan wannan rauni nasu da suka ce ba a yi dawa da su da to hujjar tana da rauni sai a ajiye ta a gefe guda ina fata fahimta kenan yanzu namiji ko mace sai mutum ya ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai sai mutum ya karatu amma a asarce ake manzon Allah ma a asarce yake ina ba ta fahimta fa iza qulta wala du'alin yanzu kuma lokacin da ka gama karanta fatiha kace wala ghayril maghdubi alaihim wala dallin faƙul amin to a nan sai ka ce amin in kunta wahadaka idan kai kaɗai ne au khalfa imami ko kuma kana bayan liman wato kufiha amma suka ce sai ka ɓoye ta sun yarda za a yi amma mi to in an zo kuma amma ɓoyewa za a yi kuna fahimta su kuma suka ce a ɓoye za a yi to a nan ma sai mu ce wannan hujja ta malikiyya da suka kaba da ita tana da rauni abin da yake a sunna karara shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyanawa haka liman zai bayyana mamu ma kuma za su bayyana karara kamar yadda ya zo ce idan aka ce idan aka ce amin gari magduba alaihi wani dalil da ku ce amin mamu zai faɗa liman zai faɗa kamar yadda ya tabbata a sunna ina ba ta banta su sun tabbatar da ita amma suka ce a ɓoye za a yi to amma abin da yake tabbata a sunna shi ne a bayyane ina ba ta banta wala ya ƙulo har imamu suka ce amma liman ba zai faɗa ba fi ma jihara fihi a inda ya bayyana karatu wai kulu ha fi ma a sarrafi amma liman zai faɗe ta a inda ya asanta wa fi ƙaunihi iya hafin jihar ikhtilafu to a kungani to su ma kansu a cikin mazahar malikiyar sun samu saɓani mala ya ce wa fi ƙaunihi iya hafin jihar a cikin bayyana ta faɗar ta a bayyane ikhtilafu su ma kansu akwai saɓani a cikin gada akwai ittifaki ne ma sai a ce to suna da wutar da kun gashi su kansu ma a balikiyar ma sun yi sabani to abin da ya fi karfi a sunance shine a bayyana liman ya ce amin mamu ma su ce amin kuma ba rabawa ake ba a tare ake yi gabaki daya da liman ya ce ghairu maghdubi alaihim waladdallin gabaki daya masallaci sai karba amin wannan shine sunna shine karanta ta manzon Allah manzon Allah ya ce idan amin din ku ta dace da amin din mala'ika alhamdulillah an samu biyan bukata ina fata fahimta kenan muna karanta bayanin mazhaban malikiya kenan inda suke da rauni inda hujjar su take da rauni sai mu adde sai mu karbi na sunna haka shi kanshi imam maliki ne ce iza sahal hadis fa huwa mazhabi yace idan hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko ba raina ko ajiye ni ma shine mazhabata ko ina nan da raini ma ajiya zan doki na manzo Allah summa taqra'u suratan min duwal mufassal to yanzu ana kwatanta mana misalin yadda za a yi sallah asuba ne to yanzu ka yi kabbara ka karanta fatiha ka ce gairu magdubi alaihi wala dalin ka yi amin a bayyane to yanzu kuma ya ce yanzu kuma sai mu sai karatun sura to a sallar asuba ya ce tukar'u min diwalil mufassal ana karantawa daga cikin dogayen surori na mufassal wanda suke tsaka tsakiya ma'ana kenan ana son tsawaita karatun sallar asuba wannan shine sunna karatun sallar asuba da karatun sallar azhar tsawaita su ake ya tabbata a hadisi wani sahabi ce idan manzon Allah ya kafarta sallar azhar suna gida ko suna wani guri za su zo masallaci su dau buta su dau ruwa su tafi su biya bukata su je bayan gari ka ba abin daki ne ba bayan gari za a je a je a biya bukata a dawo a zo a yi arwala su zo kuma su tabo manzon Allah har yanzu a raka a guda bai ba a yi rukuyi ba to sanin haka sallah asuba in son samu ne ana son tsawaita karatunsu wa in kanat adwal min zalika ko da ta fi tsanan fa hasan bi qatar tablis ma'ana idan ma kuma tsawon ya kasance ya fi haka to fa hasan abu ne mai kyau bi kadari taklisi amma gwargwadon sammakon mutum kenan an fi son sallah asuba a yi ta da jijjifi me jijjifi da ɗan duhu-duhu shi ne taklis jijjifi a rike jijjifi an san jijjifi ko? to shi ne taklis kalmar taklis ba wata shaharar bi qira'atiha to idan an shiga sallar asuba da jijibi kenan anan ana so liman kenan ya kasance mai lura idan ya kasance an shiga sallah da wuri kenan da jijibi to a tsawaita karatu idan ya kasance an makara to kuma sai a takaita kuma daidan uzuri ina ba ta fahimta kenan silon lemon ma ya kamata a ce limami ya dinga lissafi da lokaci da yanayi kun ga shesan ya malace fa hasanun bi kadari tadlis gurgurdan sammakon ku gurgurdan ya tsawata karatu ku to amma kun zo da mu a makare gari yana neman haske yana kaga sai a daidaita a kimanta wata shahar bi qira'atiha to kuma ana bayyana karatu fa iza tammat suratu kabbarta to yanzu idan mutum ya karanta fatiha yanzu kuma ka karanta sura shi ne ce yanzu idan karatun sura ya ƙare kabbarta sai ka yi kabbara fi in hiɗa ikalin rukuri a lokacin da ka duka lokacin da zaka duka zuwa rukuri shi ne in hiɗa dukawa zuwa ga rukuri wato makinu ya daika mai rukubataika sai mutum ya tabbatar da ya ɗora hannayensa akan gwiwoyinsa shi ne fatumakinu kenan kayi ruku'i hannayenka sai ka tabbatar da sun zama suna kan guyoyinka wato sanni zaharaka mustawiyan bayan yanzu ka ɗora hannayenka akan guyoyi yanzu kuma sai ka daidaita ka miƙar da bayanka shine wato sauyi zaharaka mustawiyan ka miƙar da bayanka mekewa zat kada ya kasance ka yi doro ko ka lankwasa ƙasa ko ka ɗaga shi da gashi da malin zai kara mana bayani ce wala tarfa'u ra'saka kada ka daga kanka kenan gai rukun ka daga haka tashi ka gwada mu da warsu gani Umar gwada gwada yawa to kun gani kai da kuyi aka kakan da ba wala tuda'u to kuma kada ka sunku yadda shi a haka bai sunkuyo ba bayan ya kare bayan ga yawwa ina fata an fahimta kaga yanzu ayi sun koyo yanzu duk abin da aka zuba ruwa ya zuba ai kaga zai gangaro ko to ba a yi haka in kuma ɗazu da ya daga daga ɗan ɗazun nan ka a daga ƙara daga yawwa to ka gani shi kuma duk abin da ya sai zuba can ina fata kun fahimta to ba haka a yawwa yanzu to ka gani ake so ana so bayan kai daidaita shine wannan alhamdulillah wato shafi bida ba aika an jambaika sa'an nan kuma yanzu sai ka nisantar da hannayenka daga haƙarƙarinka shi ma ta shi kudi ba to ku diba wa a mazhaban malikiya ne ba ake karantar da mu sallah sai mu diba mu ɗan mazhaban malikiya haka muke sallar mu na ɗaya to yanzu an nuna mana rukuyi to yanzu wajen hannaye aka ta yi shafi sai ka buɗe hannayenka ka gani kenan baka hada su da hada hada mu gani yau to kaga ba a yi haka ba a yi rukuyi haka to kun a mazhaban malikiya to yanzu dan Allah dai mu ayyukan mazhaban malikiya haka muke yin sallar kamar yadda Allah karantar da mu ya kamata mu koma karatu ne Allah saka da ne to yi zaman ka wa ta'taqidul hudu'a bizalika fi ruku'ika wa sujudika to haka idan kai wannan kuma ana so ya kasance yanzu dukkan wata nutsuwa gaba ke daya da rufe ka ka tutsu yanzu ta koma ga mahalicinka a ruku'i da sujada haka ake so ba ka tunanin kowa ba kya tunanin kowa yanzu kin ta cikin sallah kina cikin ganar ubangijinki dukkin manta da kowa ubangijinki shine a gabanki ka manta da kowa yanzu ubangijinka shine a gabanka ko wata kafuwa gare ka da matsala da ka tashi ka shiga sallah duka sai ta yayi mana duka cire wani abu da yayi yanzu ka koma ga ubangiji kada ka dinka tunanin wannan abu wala tad'u fi ruku'ika to sai dai kuma a wajen ruku'i ba a yin addu'a wa qul in shi'ita amma sai ka fada idan kana so me zaka fada subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi haka ake so mutum ya karanta Allah a ƙalli so uku amma ba mutum zo da ke kanka wannan fi sabi layi kaga ba kyauta mahallicin ka ba ke kanka ba sabi ka kira ba subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi wa laysa fi zalika tawqitul qawl wala haddin fil lubsi haka kuma ya ce to amma a nan ba a iyakance maka ba a kai ga adadin da zaka yi amma dai mafi karanci kada ya kasa uku wala haddafin lusi haka kuma wajen dadewa ba a iyakance maka ba a ce sai ka yi rukuni sai ka yi minti ka za a rukuni a amma kai kanka malam bahaushe ya ce ido ba mudu ba amma ya san me ya san kima amma kai kanka ka san kima yanzu wannan nutsuwa ta ka wannan rukuni da kai ka nutsu ka yi tasiri mai kyau sai ka rabu sun matar fa'ura a saka sa'anan sai ka daga kanka wa an ta ƙa'ilun a lokacin kana cewa sami allahu liman hamida sami allahu liman hamida shi ne malaba wajen ya sami allahu liman hamidahu mana kenan baka yi baka yi baka ba kan puwan ba ko birgil ta man ka tsaya kan ƙa'ida ƙa'ida ya kace sami allahu liman hamida sun mata ƙulu sa'annan ba ka ce sami allahu liman hamidahu ka miƙe sai ka ce allahumma rabbana لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد eh wai shi ne a wanda shi wannan za a kare shi shi da ɗan kafa shi baka yi laifi ba amma bi sai baka yi ka'idar karatu sai a wanda bai sani su ba ni da ya kare ko fahimta ka'idar karatu ne kamar wajen mutum ne ya zo wajen fai ko birgin ya zaɓa da numfasawa shi ne kawai yana kaga idan ka zo don kuwa ai kaga ana abirje wani abu ko to shi ma shi ne anan ka'ida ta kace sami allahu liman hamida shi ne wanzu wani kayi karatu mai kyau amma dan kace sami Allahu liman hamidahu ba wai kai ne ba ina fata mun da in kunta wahadaka yana yanzu kai kadai ne suka sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd ko ne ya ta in kunta wahadaka idan kai kadai ne wala yaqulu hal imamu amma liman baya fa'ata shi liman ba zai ce ba Allahumma rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd wala yaqulu ima wala yaqulu mamu sami allahu liman hamida su kuma mamu ba zai ce ba sami allahu liman hamida kenan liman ya ce sami allahu liman hamida mamu sai su ce allahumma rabbana wa lakal hamd ina fata mafita to amma abin da yake a sanace wanda ya fi inganci ma mu zai faɗa ke sami allahu liman hamida allahumma rabbana wa lakal hamd ya fi inganci wa yaqulu allahumma rabbana wa lakal hamd sai ce allahumma rabbana wa lakal hamd bayan haka wa tastawi qa'iman mutma'innan mutarassilan sai mutum ya daidaita a tsaye sak sak mutum ya miƙe zak kenan yanzu bayan ka ce sami allahu liman hamida rabbana lakal hamd a tsaye tak ka taso da sami allahu liman hamida lokacin da kai tsaye sai ka ce allahumma rabbana lakal hamd to anan ana so mutum ya miƙe sak to kaga da Allah ina mutumin da ya zo shi miƙewar ma bai yi ba kawai sai an shi ne ma direct sai miƙe to kaga shi an rasa ma shi ba ma ba likin ba shi ba sunnar ba shi ba malikin ba kaga an ka'ida an malikiyar zaka bi ma to ga yanda ake yin sallah wa tastawi qa'imun sai ka daidaita a tsaye mutma'inna a nutse mutarassilan kuma ka saki jiki summa tahawi sajidan tukun a lokacin sai ka tabkai sujada kun gane to hukuti ba fa amalikiya ne ake karantar da musalla sai mutum ya miƙe sak tuku aka ce kuma ya sun mata hawi cikin ya kaje kai sallah da Allah ya zuwa haka muke sallolin nan wani kaga ma demi ya yake ta demi demi ruku yake ko kuma demi wannan tsayuwa da ya dan zaburo Allah sai mu yi kai sun mata hawi sajidan sa'ani tuku mutum ya tafi sujada la tajlis yace to idan kai sujada to ba a zama sun mata su shi wata sai ka yi sujada ka yi kabbara fi in hida ɗiga lissujudi a wajen tashinka daga sujada wata makinu jabhataka sai ka tabbatar da goshinka wa an faka da hankinka min al'araji da ƙasa ka tabbatar da fuskarka da hancinka sun taɓa ƙasa idan mutum ya yi sujada hanci bai taɓa ƙasa ba to wannan sujada ba ta yi ba mutum ya yi asara sallasa namiji ko mace dole ne idan mutum ya sujada sai ya ɗora goshinsa a ƙasa to hancinsa ma sai ya taɓa ƙasa duk wanda ya sujada namiji ko mace bai ajiye hancinsa ba to wannan sujada ba ta yi ba wato ba shi rubi kafe kal'arada ka rungumi ƙasa da ka tafukanka ba su ɗayyadaika kana mai shimfiɗa hannayenka mustawiyataini ila alqiblati ta kuma kana mai daidaita zuwa alqibla kudi ba bayo mu dinga bin gyara hannunka in ka ajiye su aka ce mustawiyataini ila alqibla suna kallon alqibla yanzu yau haka muka yi su zo su jira muka ajiye hannun haka muke kawai zai ka mutum ya ajiye wani hannu haka ban karo zai ya kalli can ya kalli can to kun ga ba haka ake ba idan ka ajiye hannunka hannunka su daidaita su yatsunka suna kallon alƙibla haka ba wai haka zaka yi ba yadda ka gana ba a in ga ka'ida tashi alhuma hazuwa uznaika kuma mutum zai ajiye hannayen daidai da kunnuwansa ke da kaga wani da yawa ba a cikin shi yake ajiyewa wani a ƙirji kuma ya danne hannun ya haɗu kaga mutum yayi sujada hannunsa a cikin sa ko wani hannu a kirshi a'a kun ga inda ake ajiye hannu in kai sujada hannayenka ne a kusa da kunnuwanka audu na zalika ko kasa da haka su zo daidai da kafada ko ka ajiye su daidai da kafada suna kallon alƙibla ko ka ajiye su daidai da kunnuwanka suna kallon alƙibla haka mutum yake wa zai nuna mana tashi taru nuna mana magani yau wato a sai ka buɗe kuma hannayenka ya ka ɗaga ka yi ɗan saba ya ka yi daidai yanzu kuma wajen sujadar ne ka gani ɗaya kenan to yanzu ka yau wanda kai yanzu ashe na daidan kunnuwa mu gani yawwa daidan kunnuwanka to ka gani sa da to yanzu kuma ashe daidan kafaɗinka a biyu ba umar daidaita mu gani to bari dai bayan umar sai yawo a a yi wannan daidan kunnuwan ne wancan na daidan kafaɗin fa yawwa to ehem to kuma miƙe ka wannan miƙe bayan ka yawwa to masha Allah kuma hannayenka da kasu nan eh kan buɗe ka dan buɗa su kamar yadda wani yau yawwa to haka ake yi yana fata mafita kenan mutum yana bude ba a haɗa hannaye sai ka bude su wanda ba shi ne kun ga gashi ba wani saddabar ba ne gashi da alitar a karanta kai wanda in kai kai kaga damu da kowa mutum ya taba da kai a karanta kake da ilimi kake ba da jahilci ba kuma ka ka samu lada na'am eh yawwa to yanzu kaga yadda kai buɗe nan shine daidai kuna kuna fahimta cikin sahu to wannan kuma ai ad-daruratu tubihul mahzurat wannan larura tana halatta abin da aka hana ba gashi ba Allah hana mutum mushe ba amma ce Allah ta ba mun durra ghayr bagin ko wala adi fala isma alai amma idan bukata ta kama dole sai ai to a nan kaga a cikin a cikin shari'i ai kaga wannan wata larura ce an taru to wanda kuma in kace zaka yi haka zaka takura wa al'umma da sauransu to nan larura ce amma in kai kade zaka yi sallah to haka ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar sa ko kuma a'a a sahun ne kuma babu takura sahun ne wanda ba a takura daidai na sunna to haka ake kun fahimta yawwa wa kullu zalika wasul ya ce duwanda duk daidai ko ka ajiye hannayenka daidai da kunnuwanka ko ka ajiye su daidai kafaɗinka duka yayi sai dai abinda ake so a buɗe da kyau ina ba ta an fahimta umar a rashar da zamana mu ya ga buɗewar da ake buɗewar na daidan kafaɗu buɗe hannayen yauwa to dai na daidai kunnuwa kuma kuma ba sai ka wannan ba ba ko da ka daidai ta haka to hannayen ta sai ya ɗauwa insha Allah to yayi wa kullu zalika wasu gaira annaka la tabtarishu zira'aika bil arj sai dai a ka'ida kun ko aka ce ba ka shimfiɗa hannunka a ƙasa a wajen sujada yawa gwada musu gani yawa a guda hannun shi guda a wancan bude ya tsotsin yawa to kagan ba a yin haka kunga da yaro da kare su suke yin haka to ba a shi da hannu na kunga yadda ake wannan to ba a yin haka shi an hana to wala ta dumma udadaika ila jambika kuma ba ka hada hannayenka da kirjinka hada su a yawa to haka shine wala ta dumma uddaika ila janbuka kuma ba a yin haka shari'a ta hana ba a shimbiɗa hannu kuma ba a haɗawa wannan shine to mu shine walakin tujannihu bihi ma tajnihan wasadan sai dai zaka buɗa su buɗawa dawwa ku gani ko walakin kamar da kai da dazu kuma kenan tujannihu ka buɗa su bihima wannan hatsina ka tarjinihan wasa tsakatsakiya ka ka buɗe da yawa kuma da zaka takura ma wani to ka buɗa tsakatsakiya an gani watakunu rijlaka fi sujudika qa'imataini sa'annan kuma kafafuwanka a wajen sujada za su kasance a tsaye wa buduni ibahamaihima ila al-ardi amma cikin tafukan su manyan yatsanya suna kallon ƙasa to yanzu ya za a yi kyau dan guda dan guda kama wannan yawwa to kun gani wa buduni kun ga cikin yatsotsin haka ake so kenan ba a gama mata su ke ba a gama ba ina mata an fahimta kenan saboda haka wa budu ne ibhamai cikin in kai ka gani kun gani da yake na sai lankwasa yawwa kun gani ko yawwa to kun gani a ganin yawwa cikin amma ba tsayin zai musu ba a a cikin ake so kuma sai wannan to mu ce yayi wa taqulu in shirka fi sujudika kun gani da ake ko to wani ba shi ne ba abin da ake so wannan shi ne karantarwa a ilimance ka yi wannan abu to shi ne sallar ka ta samu karbuwa amma ba mutum ya zai inda ya kama ba wata ƙulu in shi ita yanzu to bayan kayan haka ka buɗe kunga kunga an karanta da mu ya ake ake hannun ya tso su kalli alƙibla kunga bayan da muke gada ma haka ba sa'annan kuma a buɗe hannu ba a haɗa ba to bayan duk kayi kafafu a kayan ajiye su to yanzu kuma ga abin da zaka ci wata kudu in shi ita sai ka ce fi sujudaka a cikin sujadarka subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli aw ghairi zalika in shi ita wata kudu in shi ta fi a cikin sujadar ta ajiye kan goshi sai ka ce subhanaka rabbi zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfirli سبحانك ربي ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي addu'a tana da muhimmanci kuma a sujada kuma a sujada ko ubangiji ya fi jin bawa ya fi karbawa bawa addu'a sa to kun ga abin da take cewa addu'a subhanaka rabbi sarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji na zalamtu nafsi Allah na zalunci kaina na ya abuwa kewa na kurakure na kwaba wa amiltu su'an mana na zalunci kaina wa amiltu su'an na aikata ayyuka marasa kyau faghfir li Allah ka gafarta mu to wanda shi da a cikin sujada kana wannan addu'a kana ta roƙon Allah sai Allah ya an gafarta maka aw gairi zalika in shita ko kuma ka wata addu'a in kana so ba wai dole sai wannan in ba kun fahimta amma ita dai kun ga dai muhimmancin da kun ji roman ta ko wa tad'u fi sujudika kuma zaka yi addu'a a cikin sujuda bayan kai wannan to kuma Allah misali kace subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ina fata manta ko kace wa bihamdi ko bihamdi dade to bayan kai wannan tasbihi to kuma anan ana so kai addu'a ka faɗa Allah bukatocinka matsalolinka duk wata bukatar ka faɗa wa Allah subhanahu wa ta'ala ana san shi ne ke wata dukun fi su gidika a wajen su gida sai ka yi su sai ka yi addu'a amma kunga a wajen rukuyi a yanci ba addu'a ko to haka wannan magana da suke faɗa daidai ne hadisi ne ya zo mazu Allah ce idan kun zo rukuyi ba asibu rabba ku girmama ubangijinku shi da kai ta tasbi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhu qudus rabbil malaikati wa ruh subhana zil jabarut wal mulk duka suna addu'o'i jawa masu yawa iri iri amma idan ka zo sujada to shi kuma bayan ka yi tasbihi shi kuma ana ana so mutum ya addu'a shi yasa sai annabi ce wa amma sujuda fad'u rabb a sujada ku roki ubangijinku faƙaminun an nisa jabu na kuma ya yi haƙiƙa tabbas Allah zai karba mu in kana da buƙatar to ka zo sujada a sujada ita faɗawa Allah kai ta kuka kana faɗawa Allah buƙatar ka duk matsalar da kake da shi faɗawa Allah cikin sujada in shi ita in kana so walaysa liduli zalika waqtun amma ba a iyakance ba a ce ga tsiya adadin tsawon lokacin ba a'a kai ne gwargwado ta san kima malam bahaushe ce ido ba mutu ba amma ya san kima kai kanka ka san kima wannan sujada taka ta yi ko ba ta yi ba ruku'in nan ya yi ko ba yi ba kai ka sani ka san daidai da mutum zai zo Allahu akbar sunna Allahu akbar Allahu akbar kaga wani kamar mutum yana dance kaga bai hau mai ba to amma kaga mutum ya nutsu yana subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kaga kai kanka ka san hakika aha tambaya ce eh wannan yana tambaya wajen addu'a a sujada sai da larabci kadai ko kuma da wani yare mutum yana yi to abin da yafi mutum yayi da larabci ka koyi addu'o'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suna nan masu zafi saboda haka kai tai shi yafi duk wata bukata ka da kake da ita to akwai addu'o'i da suka dace da su in wani ne ya zalunce ka ma a cikin sujada suka na rabbi inni mazlumun fantasir rabbi inni mazlumun fantasir Allah an zalunce ni Allah ka bi min kadina in ba ta bukata yake ta yi arziki ke bukata kawai Allahumma ya razzaq rzuqni ina ba ta fahimta to idan mutum bai iya kuma da larabcin ba to saboda haka kuma yana da wata bukata to sai ka faɗa wa Allah a sujada malamin suka ce ya halatta ma mutum da yaranka ma'ana da harshenka ka faɗa wa Allah Allah yana jin kowane yare amma da larabcin shi yafi kenan kafin ka yi kokari ka koyi irin waɗannan da larabcin ka nemi ka addu'o'i na ko daidai bukatocin ka da kake so yi kokari ka dage ka dinga zuwa da mala ana koya maka koye su to yafi kafin nan sai ka yi da yarenka da Hausa ka faɗa wa Allah matsalar ka damuwar ka ki faɗa wa Allah bukatar ki Allah yana jin ki a sujada kuma sai karba amma ba daga murya a sabce ya halatta ina ba za mu Allah matsala na shiga matsala kaza Allah ka yaye mun kaza Allah ba ni kaza baka san abin da larabci ba to ka faɗa ma Allah da Hausarka yayi amma ayi kokari a koyi larabcin shi wa aqalluhu an tatma'inna mafasiluka mutamakkinan mafi karancin dadewa a wajen ruku'i ko sujada aka ce shine tatma'inna mafasiluka ka tabbatar da kowane gaba ta nutsu kowace gaba ta koma gurinta mutamakinan komi ya kama ƙasa a nutse ka yi tasiri kuma sai ka ɗauki sa'adun sai koma amma ba mutum ba allahu akbar wannan ko gabar ma wata bata gama ba taɓa ƙasar ba ma mutum ya ɗauko kaga wannan bai yi ba shi ne umarna cewa a ƙalluhu an tattuma inda mafasi duka mutamakinan sun matar fa ra'asaka suma tarfa'u ra'asaka bitakbir yanzu bayan ka yi sujjada ta farko ka yi tasbihi ka yi addu'a ka sake ta biyu ka yi tasbihi ka yi addu'a suma tarfa'a ra'asaka bitakbir yanzu sai ka dago kanka da kabbara fatajlis sai ka zamna fatusni rijlaika sai ka lankwasa kafarka fatusni rijlaka ka lankwasa kafarka al-yusra ta abu fi shuru suka bai da sajadatain a wajen zaman ka na tsakanin sujadu guda yanzu ka yi sujada ka dago daga sujada ka nutsu ka yi tasbihi to sai ka dawo ka zauna in ka zo zama kuma sai ka lankwasa kafar ka ta hagu fi shuru suka a wajen zaman ka bai da sajadatain tsakanin sujadu guda watan sibul yumna sai ka kafa ta dama wa budunu asabiha ila al-ardi ita kuma cikin yatsotsinta yana kallon ƙasa wa tarfa'u yadayka anil ardi ka daga hannunka daga ƙasa ala rukbatayka sai ka dora shi akan gwiwoyinka kun gane to tashi kwatanta mana ya za a yi yanzu yana faɗa karantar da mu ya za a yi zama na tsakanin mu sujada guda biyu yanzu is sujada kai sujada kamar yadda muke kun gani yana yanzu ya yi sujada kamar da ake so gyara kafa ka ɗan guda yawa to yanzu dawo ya ce to wajen zama ka dawo mi zaka je ka lankwasa ta hagu kun ga yanzu ya lankwasa ta hagu ko ita ce ya zama a samanta wa tusni yumna ya kafa ta dama ita kuma ta can kun ga ya kafa ta wa buduni asabi'i ma ila al-arabi kun gani cikin yatsunta ana ɗauwa to haka wannan shine zaman da ake so wa tarfa'u yadayka anil ardi to su kuma dauki hannayenka da ƙasa yawwa to ku gani sai ka dora su wa tarfa'u yadayka anil ardi ala rukbatayka sai ka dora su akan goyinka a ai ba wajen tahiya bane ba yanzu ai zama wannan ne yawwa ku gani to haka idan mutum yayi sujada to ya dawo to wannan zama ake haka haka ake yi sai mutum ya dora hannayensa akan gwiwoyinsa sun mata sujada sani yanzu kuma sai ka tafi sujada ta biyu yanzu ya ga sujada ta biyu kama fa'alta awwala kamar yadda kai ta farko ina ba ta fahimta sun mata ƙuru min al'aradi kama an ta mu'uta midan shi kenan yanzu ka taso kama an ta mu'uta midan alaye da yi ka latar shi ujalisan saboda haka yanzu kuma sai ka tashi daga sujada ta biyu yanzu da ai raka ta farko ce muka yi ko yanzu kuma sai ka miƙe sai ka je ka yi ka miƙe dan ka kawo yanzu raka'a ta yi shine yace kama anta mu'tamidan ala yadayka in zaka yi sai ka dogara akan hannunka aje daga yawwa to tashi tsaye a yau to muje yawwa to sai ka dogara da hannayenka wajen tashi ina ba ta fahimta kenan mutum ya dogara da hannayensa a wajen tashi yawwa to sai mutum ya haka wannan abu da ya haka shi ne ake ce mishi ajinu wannan dunkule ya tsanya haka suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi ajinu kuna fahimta yanzu tambaya ce to shi ma wanda suke tashi yanzu maimakon su yi a fiye yanzu kaga an nan shi kakantar da mu da hannu ake tashi ina ba ta kun bauta kenan da hannu wannan shine sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi ashuri wannan sunna ne haka yi dunkule hannu kuma a tashi da su wannan shine sunna kamar da to wacce shi ko mai tambaya na tambaya to akwai kuma wanda suke tashi su kuma da guyoyinsa da guyoyinsu ko fahimta to shi ma ya yi amma sai dai ma'ana a nan saɓani da aka samu na malamai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce kadda mutum ya yi tashi ko dunkuso irin na rakumi kuna fahimta hadisi ne tabbata to a nan wajen fassara wannan dunkusan yawai rakumi yake yi to a nan ne malamai suka yi saɓani kun inda aka samu saɓani wasu suka ce a'a ai abinda ake nufin wannan guyoyin nashi shine hannuwan rakumi kun fahimta sai suka gani a'a tashi da wannan abin shine hannun rakumi wasu gani a'a wancan kafafun nasa su ne hannu saɓani ne wai wanne ne asalin to rakumi kafar wannan din dai ai da yake tashi da wannan da guyar zuwa shi ne na hannun ko kuma a a waccan kafar ita ta hannun nan ne wannan sabanin da da malamai da suka kai wajen bambanci kowa ya fassara wani yana ganin a a wancan na kafar shi ne ake ne wani yana ganin a a wannan na guyar masu wannan na guyar masu sun kuma rinjaye ina ba ta fahimta shi ne sabanin kawai sabanin fahimtar ba wai sabanin hadisi bane ba to ya shi manzon Allah ce kada a yi irin na rakumi to shi ne za ka sa to wanne ne rakumi kafar guya ita ce kafar ita ce ta hannun ko kuma a kafar wacce ta gaba ita ce hannun kuna fahimta tun da ai shi yanzu rakumi ai wasu asalin kafar wacce wata na can to ai da wanne yake to kawai a nan ne saƙanin na malamai kuna fahimta to saboda haka abin da ya fi ne gaskiya yi wanda ya fi hujja da sauransu wannan tun da ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ba ta fahimta wannan shine mutun yayi ga wannan to amma kuma in mutum yawanci ma kuma bai bata ba sallar shi ta ina ba ta fahimta kun ji da sabani kenan kai sa ku sabani da waye da sauransu kenan ba saba ma hadisi ba a a saba fahimta wanne ne yara kuma ne yake kaza da sauransu shi ne kawai insha Allah Allah saka da ni to aha shi ne duka da wannan din duka silamem shi wannan main problem ne eh duka hadisi ne guda da yazo akan na manzo Allah ta kai na rakumi to shine suke bar wai wanne ne na rakumi wannan wasu ka gani a'a tafiya da wannan din shine wasu ka a'a wannan da hannu shine wasu sun ga tafiya da hannun ma shine matsala kuna ga da su suna ga ai rakumi wacce hannun a ake kafar a ake kake ai guye ce yake amfani da ta wasu da a'a ai wannan guye tana nan a matsayin kafar ta guyar wacce ita kuma tana matsayin hannun kawai shine wannan sabanin malamai wajen fassarar ni a fassarar ni yawan da abu shi ne kawai sabon eh amma kawai tun da hadisi ya zo na ajinin nan zai na kawai shi ke ka ɗauki wani hadisi na ajinin kenan shi ya fi insha Allah tun da shi ya tabbata babu shi babu gumuta a cikinsa zancen waya yake ya yake tuka inda manzo Allah ya to shi kenan Allah ta yake insha Allah lokaci yayi to mun wata stawi jami'in su mata sun yi tarika kuma kina zuwa hada kala rabu wato bashir mutafaita al'arab basir ko har zuwa mun kabeita to bari mu samu gurin kwana to an ce lokaci ya bari wala wala ta dumu ududeka mun karanta shi nan ko walakin tunaji tujanni eh an fice nan to to gurin ya fice yawa to la tarji jalisan ala yadika dadi ko yawa to yanzu mun ga yadda ake tasowa ko to yanzu kuma aka ce la tarji jalisan lita kuma min julusika ba a dawowa a zamna dan ka tashi daga zamanka walakin kama zakartu laka malai ce hede kamar yadda na ambata maka wato kabbir fi hali iya muka sai ka kabar a lokacin da ke tashi to wannan gurin me suke so su ga an kore jalasatul istiraha a mazhab malikiya su sun kore jalasatul istiraha kun fahimta shine dalilin wannan da suke ta la tarji jalisa li taqumu jir baka dawowa ka zamna don ka tashi da gurinka ma'ana menene jalasatul istiraha ce wannan zama na hutu da manzon Allah yake su a mazhab malikiya su sun kore shi ina fata fahimta to anan sai mu ce to tunda hadisi ya tabbata manzon Allah yana jalasatul istiraha kuma hadisi ne ingantacce to kuma Imam Malik ya ce ko da bayan rashin aka samu hadisi ya tabbata yace to ku doke shi ne mazhaba ta ni ma ko da ina raye akan zan dawo zan bar magana ta ina mata mu mutane kenan anan sai mu bar wannan magana ta sai a dauko jalasatul istiraha ita ta tabbata da hadisi ajal ma ya tabbata da hadisi ina fata fahimta kenan jalasatul istiraha sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda musu da ake ya ce alal misali kaga mutum ya yi sujada haka ta dawo to kuma ka ko to koma da sujada magani to dawo to yanzu tashi dai zai to maimakon mutum ya miƙe direct kuna fahimta to su ya dawo ya zauna wannan zaman shi ne ake kema jalasatul istira'a zaman hutu ya tabbata da hadisi ingantacce daga musa Allah sallallahu alaihi wasallam to shine su mazhab malikiya sun kore shi to amma saboda haka ai ra'ayi ne shi kuma idan hadisi ya tabbata to sai a ajiye ra'ayi sai a dauki hadisi ina ba ta fahimta to wannan shine jalsatul istiraha to ya tabbata da nassin hadisi muzala to ne sai mutun ya ajin to ka taso to kudi ba to dawo to kaga sai mutun ya zauna to sai ka yi mi in zai tashi sai kai ajin yawwa to sai ka sa hannunka sai kai abiya ka tashi da shine sunna duka waɗannan sun tabbata a nassin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta rike mu to yanzu kenan mun tsaya akan sujada ta farko ko insha Allah Allah kai mu saki mai zuwa sai mu tashi akan gaba inda muka tashi daga nan yawwa eh da haka yawwa wannan shine bi in kai tashi haka yayi amma wanda ka bilad kai lada kai sunna koyi da manzon Allah to shine ka dunkule hannu kun kun fahimci tambayar shi yayi tambaya ne shi mutum zai iya tashi a haka in ka tashi da haka sallah ta yi ba ta ɓaci ba amma wanda ya haka to shi ya yi daidai ya yi daidai sunan manzo Allah sallallahu ya samu ladan suna daga nan ma in sallar ku ta yi daidai to ya tsere maka ta wannan bangaren ta wannan ladan shi ya yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin hadisi ya tabbata ina fata fahimta amma dan baka yi ba bai bata maka sallah sallah ta yi Allah ke bake mu to Allah saka da alheri wannan shine mu yi kokari mu dare ibadar wallahi in kai abu babu wanda zai dinka maka tashi a karanta kai a hitabi in mutane ku tashi to amma kai abu da ka kaga yake ta tare da wanda yanzu ya buga cin kaza ne wanda ce kaza a'a in ka fata yin gashi to kamun wanda zai warware wannan kuma mun ce mazahan malikiya muke to gashi mazahan malikiya wa alaikum salam kuna tabiya ina tabiya irin wanda mutum zai wajen su gida ya mike wannan shine yafi zama ingantacce ma don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zan mu zo ba mamaki sun zo da na sati mai zuwa an zo kan gurin ba mamaki makaranta in babu shi kuma mun kan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi me bakon mutun ya dunkule haka a manzo Allah yana miƙe bayansa sosai kuma ya bude hannuwansa hadisin ina ji abdullahi da makata idan manzo Allah ya buda ya miƙe nan wani ɗan sabon ɗan akuya ko ɗan afirka ma ko wanda duk sassa ya fice ta tsakanin hannayensa kuma wannan shi ne fi inganci ma mutum ya miƙe bayansa miƙe bayan ake sosai ba dunkulewa ba insha Allah Allah kama wannan shi ne ya tabbata a sunna to da fata mukan ta daidai Allah ta ramu cikin ladan abinda muka kuskure Allah ya fi mana bukatutun na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon binta wasu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh